الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو دياب الله سبحانه وتعالى لا يسري sake haɗuwar mu a wannan yammaci yammacin litinin bakwai ga watan jumada al'akhira shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine shida ga watan uku a shekara ta da sha bakwai a lissafin miladiya ya mu tashi a darasinmu na talatin da takwas a karatunmu na littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdulwahab tare da sharhinsa na malam wato salih ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى وحفظه يوم zamu fara sabon babi kuma shine babi na biyu a littafin gaba ɗaya mun yi darussa talatin da bakwai a babi da ya gabata shine babin farko wanda yake ɗauke da sunan littafin babu fadlul islam mun ji yadda musulunci yake da falala falala a ƙashin kansa da za a fifita shi akan sauran addinai kuma falala da yake da ita akan ma'abutansa wato musulmi duk kuma wannan da nassoshi da muka karanta da malam ɗin ya kawo wanda ya harari waɗannan ma'anonin daga waɗannan nassoshi ɗin wanda kuma dama shi ne asalin babin aƙida yana da fiƙihunsa a fahimto shi daga nassi a ɗauki duk abin da za ka ɗauka na aƙida ka ɗauke shi daga nassin alkur'ani da kuma nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babi na biyu shi kuma zai magana akan wujubu dukhul fil islam babu wujubi ad-dukhul fil islam babu da yake magana akan wajibcin shiga addinin musulunci bayan mun ji falala da musulunci yake da ita ita kanta fallalar ta isa ta kwadaitar da mutum cewa ya shiga addinin musulunci ya rungume shi ya rungumi karantarwarsa amma wannan bayan kwadaitarwa saboda muhimmancin abin musulunci farlantawa ya kowa ya shiga cikinsa dole ne mutum ya musulunci musulunci wanda Allah maɗauki ya aiko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi kuma ɗauke da littafin da aka bai manzon Allah sallallahu Alaihi shi ne alƙur'ani tare da fassarar alƙur'anin da bayanin ma'anoninsa da kuma sharhi da taksisi da bayanin daidai koki ko da istiklalan daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda mun san duk abin da ya ambata shi kuma shari'a ne. Da haka dole ne yadda za a yi da'a ga Allah to haka wajibi ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu shi ma kamar da wancan ya gabata babu ne da malam ya tsawaita wajen sharhin sa sosai tsawaitawa ba mu ba ta munanawa ba ya tsawaita tsawaitawa mai amfani insha Allah za mu ɗauki shi ma wasu lokutan muna bin amin da ya ambata a ciki kuma insha Allah za mu samu fa'idodi da yawa kamar da muka samu a babin farko din da fatan kuma kamar da muka yi ishara a darasinmu na ƙarshe insha Allahu babin farkon an gama fahimtarsa kowa ya rike abubuwan da ya kamata a ce an rike a cikinsa babu dukul babu wujubi dukul fil islam bismillah karanta ba abin sauti na نعم وقوله تعالى ومن لم يتق الله فلن يقبل منه وهو في النار رضي الله
وقفوا عن سبيله الآية قال المؤلف الصور عن البدع والشبهات وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في نفسنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يجيب الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يدخل دخول الجنه الا من ابى قيل ومن ابى قال ان اطاعني دخل الجنه ومن اطاعني فقد ابى وفي الصحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومضطرب في الكلام سنة الجاهلية ومضطرب لكن فاتن امرئ بغير حق ليؤذيك دمعا رواه البخاري قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة مؤيدة أي من شخص وشخص كتابية أو يهودة أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به مما جاء لما جاء به المرسلون. صحيح أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر الله اتقيكم فإن اتقيتم فقد سبقت سبقا بعيدا فقد تبقى سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ولدتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يوم المسجد فيقف على البعيرة فيقول فذكره وقال أنبأنا سلطانا منا عبد الله عن شعب عن رسول قال قال عبد الله يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عاقل الا ولكن بعد شره لا اقول عاقل اكبر من عام ولا عاقل اقصر من عام ولا علم الا من العلم لكن لها علماء علماء علماء ثم يحدث اقوالا ثم يحدث اقوالا يقول الامور بارائهم فيحدث الاسلام ويلزم ثم يحدث يحدث أقواما طيب mun ji na bari mu karanta lassin gaba daya don mu ji shi kuma a kiyaye da lafuzan duk da yanzu za mu fassara mujmala ta hausa ba tare da sharhi mai yawa ba tuna ya san sharhin yana nan zuwa shi kansa sharhin sharhi ne kuma mustaufa da malam ya mana wajen shafi ya kusa hamsin bidiyar wannan babin shafi a wajen arba'in da wani abu daga wannan shafin na hamsin da shida har zuwa shafi na ɗari da biyu duk akan wannan babin ne kuma akwai abubuwa da yawa da zamu ji na haka babu gaggawa yanzu zamu ji dai wannan lafizan na iya nassu na malam muhammadu bin abdullahi da ya kawo daga nasoshin qur'ani da hadisi da maganganun malamai da ya kawo sai kuma mu karanta mu fassara su iya fassara hausa a dunkule ba tare da sharhi ne ba sai kuma mu ji sharhin da malami insha Allah babu wujubi dukhuli fil islam babu wajibcin shigar addinin musulunci wajibi ne a shiga addinin musulunci kamar da na ambata bayanin falala baya nufin cewa kuma ba wajibi bane akwai ayyukan wajibi da suke wajibi ne sannan kuma akwai falala a kansu to shi kansa musulunci wajibi ne kowa ya shige shi sannan kuma yana da falalarsa da ta bambanta shi daga sauran addini da kaunin lahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki wannan mun magana akan ya irabin wannan jumla a karatun mu na cancan baya lokacin babin farko kamar da ke kuma a kitabun tauhid yadda malam ya saba magana kana da zaɓin ka ce babu wujubi dukhuli fil islami wa qawlillahi ta'ala ya zama wa qawlillahi ta'ala ma'tufi ne akan wujubi babu wujubi kuma babu ƙaunin lahi ta'ala yawwa za ka iya kuma isti'nafi ka ce wa ƙaunin lahi ta'ala za ka duka ba kuskure fadin Allah na biki da ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya nemi ya bibiyi ya ɗauki ya riƙi ghayra al-islam wani wani musulunci dinan a matsayin addini falan yuqbala minhu to samsan da ba a karba daga gare shi ba haka in aka ce in kai wani da ba a karba ba shi wannan wajibi ne a yi shi wannan shine dalilin zaman shiga musulunci wajibi ne saboda idan kai wani addinin daban wanda ba musulunci ba Allah ba zai karba ba falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi wanda ya wannan addinin wanda ba musulunci din ba ranar karshe wato a lahira zai zama cikin tababbu masu hasara وقوله تعالى لفضل ألا ملككي إن الدين عند الله إسلام الدين أو ورين الله شين مسلمتي موضوع الشاهد أنا شين كسن سوى الدين أنسى مسا ألف دلام kuma abin da ake nufi shine addini wanda ya cancanci a kira shi addini a wurin Allah addinin da za a karba addinin yardajje addinin da in aka bi shi za a tsira shi kadai to shine musulunci a wurin Allah kun ga kaga kenan ashe wani wanda ba shi ba ba zai zama addini ba shi sa har wasu ko da ke bari sun mun sharhi mai wannan kar ya tsayauta mana maganganu insha Allah za mu faɗi shi ban manta ba wa qaulillahi ta'ala ko قوله تعالى da faɗin Allah maɗauki da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kuma cewa hadha sirati wannan hanya ta ce tafarki na ne babban abu shine Allah maɗauki yayi idafar wannan hanya zuwa gare shi ba hanyar kowa ba ce ta Allah ce mustaqiman ya riga ya mata hukunci ni kakkiya ce taka babu yadda za a yi kabi musulunci ka samu karkata a cikinsa Allah ne ya sa wa addinin suna musulunci Allah ne ya kira addinin hanyarsa Allah ne ya safta hanyar da cewa mai kakkiya ce babu bata a cikinsa zaka ba inda zaka samu shiriya in ka bar addinin musulunci wannan yana bai kamata wani musulmi ya samu kokonto akan wannan ko sai ce fattabi'uhu to ku bi shi ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi daban-daban fatafarraqa bikum an sabili wanda za su rabe za su rabe ku daga su nisanta ku daga wannan hanya ta Allah ma'ana kenan wannan shi mana nuna mana wajibcin abi hanyar Allah kar abi wata wata ce hanyar Allah musulunci qala mujahid mujahid ibn jabr talibin ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa as-subulu ma'anar asubul a wannan aya albida'u wa shubuhat shine bid'o'i da kuma shubuhohi bid'a fararen abu sabon abun da babu shi a musulunci aka shigar da shi aka bauta wa Allah da shi ana neman lada shubuha kuma wani abu mai kama da dalili ko mai kama da gaskiya alhali ba gaskiya ba duk abin da zai ruda ka kasa gane gaskiya ka bi shi kai tsammanin gaskiya ce alhali ba gaskiya bane wannan shubuha ce ne wa an aisha ta daga aisha radiyallahu anha qalat ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يأتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولا يفعلي يكيكيري يفتودا في أمرنا الأمر من النام أي الدين من النام يفتودا ما ليس منه abin da baya cikinsa fa huwa radd to mardudun ne raddun nan bi ma'ana mardud ma'ana an mayar masa kayansa ba za a karba ba wani hadisi kowa san ma'anarsa mun karanta shi a arba'un nawawiyya ko wa fi lafzin a wani lafazin na riwayar muslim ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu akai to an mayar masa kayansa ba a so na farko dama da an kafa wa mutum hujja da shi kila ce man ahdatha fi amrina hadha fi an yi ba ne na kirkiro ba to wannan ruwayar ta nuna kuma babu hujja a wancan din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila wanda ya aikata dan haka ko ba kai ka kinkiro ba kada kai aiki da abinda asalinsa ba shari'ar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba wal bukhari an abi hurairah al-imam al-bukhari ya rawaito daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى dukkan al'ummata kowanne mutum ɗaya daga cikin al'ummata zai shiga aljanna sai wanda ya ƙi sai wanda ya ƙi ƙila sai aka ce da shi wa man aba wane ne ko zai ƙi ya rasulullah saboda abin mamaki ne ce ga aljanna wani ya ce baya so ba zai ko ma'ana ya ce ya ƙi ba zai shiga ba qala sai ya ce ko wannan iba'in da mutum zai yi zai yi ne kenan bilisanin halihi ko halinsa ne zai nuna yaƙi ɗin eh ba wai faɗa zai da baki ce na ƙi ba na son aljanna ba dama ba a tsammanin mutum zai faɗi wannan amma lisanu halihi ko alladhi yu'abbiru amma fi qalbihi wato in ce lisan ai kun san lisanul hali ko kuna ga akwai lisanul maqal shine harshen da ke cikin bakinka wanda zaka bude baki kai furuci kai magana a gane lisanin hali kuma shine aikin ka ya nuna abin da ke cikin zuciyarka yawa in aka ce abi gabas baka ce kowa kowa ba sai aka kai bi kudu ai kaga aikin naka yana fassara me ka dauki wancan umarni to wannan shine ake nufi da lisanul hali to shi da abin da ke nufi anan da yace sai wanda ya ki shiga aljanna aka tambaye shi wane ne ya ki sai yace man ata'ani dakhala aljannata wanda ya min da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min kuwa to shi yaki kaga shi dama ashe saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke shiga aljanna wannan ya nuna mana ashe kenan tilas ne wajibi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne kenan ai in ka za abu manzon Allah ta hanyar wace hanya zaka bi musulunci zaka ashe wajibi ai musulunci in ba abu musulunci ba an saba mun zala sa waɗannan kun ga wani zai mamaki waɗannan nasoshi ne sai adin mun san waɗannan amma kallon da za ka yi a ciki wannan hadisin ya fitar maka duk wanda ya bi wata hanya wadda a cikinta akwai ko ƙaryatawa da baki ko ƙaryatawa a aikace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙi wani addini ya ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙi bin sa ko kuma ya yi da'awar musulunci amma ya ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗauko wani mutumin daban shi yake bi ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk yana cikin wannan fassara din cewa ya ƙi ya shiga aljanna saboda ya ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ya nuna ba yadda za a yi mutum ya tsira inda bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihi an ibn abbas a cikin hadisi sahih rawahu al-bukhari عن ابن عباس رضي عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل صلى الله عليه وسلم يأتي أبغض الناس إلى الله ثلاثة وأن ألا يفك إيه أتكم متاني متون أكني Allah kiyaye ka zama a cikin waɗannan mutum uku ko wani daga cikin mu ya zama Allah tsaye dukkan musulmi daga zama cikin wannan mutane uku mulhidun fil haram da mai ilhadi a harami mai ilhadi keta haddin Allah da gangan a harami abinda Allah ya ce kada a yi masa a haraminsa ka je kuma hattan ka aikata shi ne ma'anar ilhadi ana ba ana nufin wato ilhadi a ma'ana ta istilahin malamai a zamanin yanzu ko da yake ba ya zamanin yanzu ba musun akwai Allah ana kiransa ilhadi waɗanda ba su yarda da Allah ɗin ba ana kiransu mulhidun to ba wannan ake nufi ba sabawa dokokin addinin Allah sabawa abinda Allah madauki sai kar ai a harami mutum ya je yi shi duk da cewa wancan din shi ma zai shiga ciki to wanda yayi wannan a harami kun gani ya nuna mana girman wannan harami haramin nan sawa'un na makka da kuma ko na madina na maka wanda annabi ibrahim allah mulki ya haramta ta hanyarsa da kuma na madina wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haramta kada mutum ya je can ya kai fitina kada mutum ya je ya kai abin da zai jawo bala'i kada mutum ya kirkiri wata bid'a ya kai kada ya kunta masaban Allah a wannan wuri to babban aiki ne mulhidun fil haram wannan su ne ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya fi kowa ya fi kin su sama da kowa wa mubtahin fil islam sunnatal jahiliya da mai neman sunnar jahiliya a musulunci bin hanyoyin jahiliya ya rabu da hanyar musulunci ya watsi da abin da aka sani musulunci ne ya musanya shi ya je aikin jahiliya malam zai zai mana bayanin me ake nufi da jahiliya jahiliya muqayyada jahiliya mutlaqa da za mu zo mu ji mu dauke shi ne kawai fassara Hausa na wannan jimlolin kafin mu zo mu ji ma'anonin su a daki daki wa mutalibun damin ri'in bi ghairi haqqin li yuhri qadama da mai neman jinin wani mutum dan kawai ya zubda jininsa ba tare da haƙƙi ba kawai mutum ya je ya kashe wani babu haƙƙi to ya shiga cikin mutum uku wanda a tarin mutanen da Allah baya so babu wanda ya kai su zama abin ki a wurin Allah Allah tsari wannan rawahul bukhari قال شيخ الإسلام ابن تيمية مع ابن تيمية نشأ سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة ولا لفظ جاهلية كوة جاهلية تاشجنا كو sakakka ce ba tare da wani kaidi ba ko ko da aka yi ma wani kaidi kaidi da zamani ko kaidi da wata sifa za mu zo mu ji ko ku kawai aka ce sunanta jahiliya to ko ce ta shiga ai fi shaksin duna shaksin ko a wani mutum ma'ana ko muqayyada fi shaksin duna shaks ma'ana wanda aka takaita ta ga wani wanda ba wani ba ma'ana tana da alaka ko da lokaci ko wata sifa don haka wanda ya aikata ta a wani zamani ko yake da alaka da wata sifa to shine zai shiga cikin nan yace duka sun shiga kitabiyatan aw wataniyatan ko ta hanyar ahlul kitabi ne ko kuma ta bautar gunki aw ghairihim ghairihim aw ghairihim ko kuma wata ma dai daban da ba waɗannan ma min kulli mukhalafatin lima jaa bihi al-mursalin bima jaa bihi al-mursalin na kowane irin sako ga abinda manzanni suka zo da shi duk wanda ya bi wata hanya daban wadda manzanni ba su zo da ita ba to ya shiga cikin wannan shine abin da ke nufi kuma za mu zo mu ji insha Allah dake dake da yake nufi cewa fi sahihi an huzaifata a cikin hadisi dai sahihi kamar da daga huzaifa ibn yaman radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito qala ya ce ya aka daga bakinsa yana faɗi radiyallahu an ya ma'asharal qurra ya ku ɗaliban ilimi malamai Hudhaifa sahabi ne yana magana da ɗalibansa na zamaninsa malaman zamaninsa daga cikin tabi'ai yawwa a zamanin tabi'ai ana itlaqin lafazin qurra akan jinsin mutane biyu kuma za ka rika jin malamai suna faɗin waɗannan abubuwa malamai da masu fiƙihu da ɗaliban ilimi akan kira su ƙurra'u a wancan lokaci akwai kuma ƙurra'u ana nufin makaranta waɗanda suna karatu ba lallai zama sun fahimci abin da suke karanta ba kamar yadda ya zo daga cikin sababin samun khawarijawa shi ne akwai ƙurra'un da ba sa fahimtar nususun ƙur'an wannan shi yasa aka shiga da wa illa in ba haka ban aka yi itlaqin ƙurra'u makaranta a wancan lokacin ana nufin malamai masu fahimtar addini an gane abu yawa za mu zo mu ji shi ma wannan bayani yace istaqimu ku tsayu akan hanya ku tsaya dodar fa in istaqamtum in kuka miƙe akan hanya kuka tsayu faqad sabaqtum to kun yi rijaye sabqan ba'idan kun yi nesa da waɗanda suke bin ku kun yi musu fintinkau ma'ana shi ne ma'ana wannan sabqan ba'ida ba yadda za su cin muku فإن أخذتم يمينا وشمالا إن كو كوكا ريكي وتهنيا كوكا داما كو كوكا هبو كوكا دال أكيا لما كوميكي با فقد بللتم بلالا بعيدا to kuma kun yi nisa kun bata batan da yake shi ma mai nisa sosai don haka ma'ana nan in har kuka tsaya akan hanya to babu wani wanda zai abin da ya kai naku shi ne wannan sabkan ba'ida in ku ku kauce to batan ku kuma shi ma kamar ya ce ne babu wanda zai same ku a bata kun fahimci abu to kaga idan hudayfa yana magana da tabi'ai manyan malamai yana biya musu wannan fa min babin aula a ce mu a zamanin mu mun samu hazar mun tsorata da irin wannan kalmomi wa an muhammad ibn wadah daga Muhammad ibn Wabbah ɗaya daga cikin manyan magabata marubuta yana da littafi mai suna al-bid'u magana akan bid'a yana cikin littafai da daddu da aka yi akan bid'a me ake nufi da bid'a da riwayoyi da aka rubuto daga sahabbai da tabi'ai a da suke magana akan abin da shafi bid'a to shi ya rubuta shi ko yanzu kake son bincike akwai littafi mai karami haka in su shafi ɗari ko da ashirin ba bayan ma an masa taƙiƙi in ba taƙiƙi ma bai kai haka ba ƙaramin littafi ne amma ya tara ruwayoyi manya-manya a kan abin da ya shafi bidi'a annahu kana yadkhulu masjida ya kasance yana shiga masallaci fa yaqifu ala al-hilaqi sai ya tsaya akan halaka halaka wato group group da mutane suka yi na karatu ko makamancin wannan fa yaqulu sai ya ce fadakarahu sai faɗi hadisin har ƙarshensa nan bai faɗi cikakken hadisin ba in zo kan sharrinsa insha Allah duk zamu magana wa qala sai yake cewa amma ana sufyan ibn uyaynata sufyan ibn uyayna ya ce ya ba mu labari an mujalid daga mujalid an sha'bi daga sha'bi عامر بن شراحيل عن مسروق الأجدع كنا ابن الأجدع قال يسي قال عبد الله عبد الله ياتي قال مثلا ما قال إنه أنا لوكتي أنا حديثي سكن تي إذن أكل إطلاق إن عبد الله لأنه تبع لنا من تيسي ما أنا أقول هو هو أمانتا إيه idan an ce abdullahi kawai sai aka ce abdullahi ya ce in tabi'i ne ya ce maka abdullahi ya ce to abdullahi da yawa a cikin sahabbai musamman manyan kana da abdullahi ibn umar kana da abdullahi ibn mas'ud kana da ibn amr ibn as ko kana da abdullahi ibn zubair kana abdullahi ibn abbas to duk waɗannan kowa abdullahi ne to malamai suna cewa ana dubawa isnadin za ka duba ka gani in ka duba isnadin sai ka ga ɗaliban da suka roto na hadisi mutanen ina ne idan isnadin na mutanen maka ne to abdullahi ibn abbas ne in isnadin mutanen madina ne to ibn umar ne in kuma mutanen kufa ne to ibn mas'ud ne to wannan mutanen kufa ne daga ibn mas'ud shikenan qala sai sai qala abdullahi to gashi nan ya fassara mana ma da ba sai ya ali ibn mas'ud ibn mas'ud ya ce radiyallahu anhu laysa amu babu wata shekara illa wallazi ba'dahu sharrun minhu sai ka samu cewa shekarar da za ta biyo ta tafi ta sharri in ji ibn mas'ud duk wata shekara da ta zo sai ka samu wadda ta biyo bayan ta tafi ta sharri la aqulu amun amtar min am ba maganar ruwan sama nake ba ka ce wata shekarar ta fi wata shekarar ruwan sama ka san wani lokaci mutane da wannan suke gwadawa ko sai a ce yo ai kuma mu ga shi bana mun samu damuna mai albarka bara kuma an yi fari ya za a ce mana bana ta fi bara sharri to shi da tun da wani sai fasa shi la aqulu ba cewa nake muku amun amqaru min am ta ta wata shekara ruwan sama ba ba wannan mizanin ake ganewa ba wala amun akhsabu min am ba kuma yana nufin wata shekara ta fi wata shekarar amfanin gona ba khasab shine harvest inda aka samu wato amfanin gona mai yawa wala amirun khairun min amir ba ina nufin ka ce min wani shugaban ya fi wani shugaban ba shi ma za ka iya samu an samu wani shugaba a wannan zamanin ya fi wanda yake bara ko ya fi wani da yake bara wacce ana samu wani ko ba a samu yace shi ma ba wannan nake ne ba ma'ana ba wannan mizanin za ka ɗauka shine za a gane shekara wadda ta fi tun da ya ce mana kowace ta zo ta baya ta fi wadda ta wuce sharri sai ce lakin abin da nake nufi zahabu ulama'ikum wa khiyarikum wa khiyarikum zahabu ulama'ikum mutuwar da kuma tafiyar malamanku wa khiyarikum da kuma mafi alherin mutanenku wannan ku kowa a nan ya san abin wannan magana gaskiya ce ko kullum malamai suna tafiya sai ka duba a cikin inda suka tafi nan ina za a samu irin su sai ka rasa haka ne ko ba haka ne dama kuma a wani hadisin Abdullahi bin Amr bin Al-As hadisin da ya rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa malamai za su kare har ya zama Allah maɗauki zai ɗauke malamai wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu har ya zama ba kowa a tsakanin mutane sai jahilai sai a ba su matsayin malamai sai su ɓata sai su ɓatar da mutane ita wannan ita ma tana cin alamar sa'ar tashin alkiyama kaga kenan ku ashe inda wannan ake kallo to lalle to ai ku dama abin haka ne domin bai da ka fassara wannan zancen ba zai saba ba waɗanne ne mafi mafificin malaman da muke da su a tarihi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da suka tafi to har kiyama ta tashi kuma ka samu irin su ba kaga ko wannan ko shi ya isa nuna mana cewa kowanne zamani wanda ya zo daga baya ya fi na bayan sa shari to da wannan ake faɗa ba maganar ruwan sama da shugabanci da sauransu da tsada da sauransu ba to sai ce summa ya hadisu yahdufu ne thumma yahdufu aqwamun sannan sai a samu wasu mutane bayan malamai sun mutu yaqisuna al-umura bi ara'ihim zaka gansu suna kiyasan al'amura da ra'ayoyinsu fa yahdimu al-islam wa yuslam sai musulunci ya rushe sai a masa rauni shine yuslam as-salmatu shine rauni da gyambo a maka gugulan do a kafa ko rauni a wacce wani bangare na jiki to aka ce musulunci ya samu wannan ma'ana an masa rauni mummuna dama ko idan malamai aka ce sun tafi aka ga musulunci ya samu matsala Allahu akbar wato maganar malamai ba karamin muhimmanci ne da ita ba musamman kuma maganar sahabbai ku duba dan Allah irin halin da muke ciki yanzu ai ta faɗa da mutane ai ta tattaunawa da mutane mutane yanzu galibi jiya nake irin wannan fadakarwar cewa a zamanin yanzu mun kai wani irin yanayi da babu wanda yake abin tausayi irin mai son yabi gaskiya wanda ya ce hanyar Allah yake so ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya bi to lalle ya kyautata niyyarsa amma wannan zamanin ba abokin gaba da aka dauka mai kin mutane irinsa duk laifin duniya an ɗauko an liƙa masa wani malami yana cewa in kana so ka san waye akan gaskiya to ka dubi abokan gaba ina ne kibiyoyinsu suka fi hari duk inda duk mutumin da kaga abokan gaba sun tari kakkaf shi suka tsana waɗanda a tsakaninsu ma suna gaba amma dukkaninsu kuma sun jiwo kansa to akan gaskiya yake mun fahimci wani mun ƙana zancen addini za ka duba yanzu irin halin da muke ciki waɗanda ba musulmi ba duk irin nau'o'insu general ka kalle su wa suke kyama musulunci kowa musulunci islam islam islam tare da cewa a tsakaninsu akwai matsala in ka shigo kuma cikin musulmin a cikin musulmin kuma zuwa masu sunna gaba ɗaya da yahudu sun na ba sa su yan ubasara sun na ba sa su a cikin musulmi su ma sun gadda ne da yan kaza da yan kaza da yan kaza akwai san irin kashe-kashen da suka yi mutane akwai har duk wani tsohon labari da ya daɗe ana gaya muku na san yanzu ba ina jin ba mu taɓa faɗa ta a nan ba na wani wani foundation a america ba sai na faɗi sunansa ba da suka yi wani bincike suka kasa musulmi kashi uku a hudu suka ce musulmi yanzu sun kasu kashi hudu akwai traditionalist akwai kuma modernist akwai kuma secularist akwai kuma fundamentalist suka ce a modernist a ƙarfafe su wanda suke son su kawo canji su musanya yadda addini yake a da dole sai sun sabunta shi ya tafi da ra'ayin duniyar yanzu zamani to a rika ƙarfafa musu su kuma masu secularist na koma tsake ne kafin zan zo in faɗi na farkon da na ƙarshen secularist su kuma dama abokan aiki ne kada a nuna ana tare da su saboda an san dama su sun fito ƙuruƙuru ba sa son addini a cikin musulmi suke amma kuma ba sa son tafiyar addini amma a ɓoye tun da an san su a riƙa yin aiki da su a ɓoye traditionalist su kuma ina ji ne kun fahimci a turanci a sun san me ake nufi ko yawwa su traditionalist su ne waɗanda masu yin addini za ka iya kiransu a gargajiyance kuma ba su damu da su yi shi yadda yake da can a zamanin farko ba suna yin al'adarsu suna yin bidiyoyinsu a cikin sharhin bayanin mai wannan kashe-kashen sai ce yanzu kamar sufaye da shi'a suka ce waɗannan a kalle su ta wannan gefen suka ce su kuma za a yi amfani da su a haɗa su faɗa da jinsin farko fundamentalist kenan su kuma fundamentalist su ne waɗanda suka ce no su kwata-kwata kar a buɗe ƙofar wani abu nasu ya miƙe ƙafa duk yadda za a yi a zuba gwamnatoci su wannan wannan fa foundation ne mai zaman kansa suka zo na suka yi bincike suka yi studying musulunci kuma su su za su riƙa ba gwamnatocin ƙasashen duniya shawarorin ya za su mu'amala da musulminsu sai masu iri kaza iri kaza to ku riƙa ƙarfafa su masu iri kaza kuma ba ku ba su to su ne fundamentalist wanda suka ce addininsu suna so su yi irin na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin na sahabbai to in aka tashi ɗauko wani abu marar kyau ko da ba su yarda da shi ba sai a liƙa musu su terrorism din nan su ne to duk sai a fasara shi duk fundamentalist ne suke yin waɗannan su kuma matakin farko da zaka zama fundamentalist a wurin su shine baka wasa da sallah biyar a kullum in dai kullum zaka je masallaci ko da fa ana ganin ka a gidan giya in dai kullum za ka wanke bakin giyar ka je masallaci sau biyar to kana nan a fundamentalist to ka ko ina ga zancen mai zuwa karatu ina ga zancen mai wa'azi ina zancen duk waɗannan kawai an gama da zancen su sai a jira ranar karo da su Allah sauki to ne da duk tsarin su ne kuma muna fata insha Allah ba zai ci nasara kuma babban abin da mutum zai yi shine ya tsaya akan karantarwar ta asali ba tare da wuce iyaka din ba abubuwan da suke so su liƙa mana mu mu nuna lalle mun fi su ma yaƙar wannan abu hanyoyin tashin hankalin ba ma mu ba namu bane akwai wasu daga cikin mu da suka ɗauki wannan tunanin suke amfani da shi to ana amfani da su ba don a yaƙi wani abu ma sai don a yaƙi mu din ko ba haka bane don mun mara so aka fi yaƙa da wannan harkar abu duk mu ne su wanda malamai aka fi kashewa a tafiyar masu yin wannan kashe-kashe malaman sunna za ka kaga kuma a zo a dake su kuma a ce su ne ne kaga su ne victims kuma su ne masu laifi haka zalunci yayi yawa to ba abin da mutum zai yi a zamanin yanzu illa haƙuri yau haƙuri in ba haƙurin ba da kuma nuna kyawawan halaye duk wani tunanin zafin rai da kaushi da ne duk yanzu sai a haƙuri da su saboda mafi yawan masu kyamar addinin musulunci akwai mafi yawa suna yi ne saboda ba san shi ba wanda suka san shi a true picture ɗinsa za a ga suna karɓarsa yanzu me ke faruwa a ƙasashen wajen amerika da sauransu yan maganganun da ake akan ko shugaban ƙasa ya ce kaza ya ce kaza na ana musulmi wasu abubuwa ya an gizo mutanen amerika suna ta bincike akan musulunci adadi mai yawa a wannan kwanakin suna ta musulunta wannan mene ba alheri ba ana hira da wani ma daga cikin suke cewa wallahi mu wannan abun duk daɗin sa ma muke ji tallan da yawa musulunci ya wuce da kafin wannan abun da ba a san ba bai kai abun bai kai haka ba da haka kullum kar ka damu da musulunci bawan Allah ka tsaya kar ka zalunci kowa kar ka shiga hanyar barna kar a yi amfani da kai a cuci wani ko musulmi ko ba musulmi ba amma fa ka riƙe hanyar daidai ɗin ka tsaya a kanta kar ka ji tsoron cewa kai in kana bin wannan hanyar to masifa kaza da kaza kai haƙuri masifar da na bayan mu suka sha saboda rike addini ta fi da muke sha yanzu don haka ba cewa za ka yi hanya dabara ita ce mu rabu da addini ko mu sako-sako mu watsi da shi ba a'a mu tsaya a kansa daidai amma kuma tare da adalci babu wuce iyaka kar kuma ka gaza abin da aka nema daga wurinka cikin gwargwadon abin da za ka iya Allah mu ya samu dace to wannan ya ƙare kenan abin da ya shafi fassara haka a gurguje dangane da wannan babi yanzu za mu fara sharhin malam sali al sheikh to akwai lokacin insha Allah za mu samu za mu ɗan yi nisa ciki kaɗan الشرح دام هنا هنقول قال رحمه الله قال سال آل شيخ قال محمد بن عبد الوهاب ياسي باب وجوب الدخول في الإسلام باب وجب شجاع مسلم من بنا كان لفظ الله رب من جملة الدخول غالبي أنا لفظ دخل إلى تأدي مباشرة أكم مفعول أما إذا دخولني حسي idan da kuli ne hissi to ya ta'adda ila maf'ulihi mubasharatan me ma'anar wannan zancen kalmar dakhala takan shiga kan subject dinta a gramar larabci ko turanci ko ta sa masa nasabar da aka sani don a ka'idar larabci kamar da ina jin ran alhamis ba mun yi dan wani abu da wannan ko cewa wanda ya yi aiki ana sa masa mai rufa ko yawwa bayan an faɗi fi'ili to shi kuma abin da aka yi aiki a kansa ana sa masa ne nasaba shi ne a sa masa fata a kansa alama misali a ce dakhala muhammadun in ya shigo masallaci ne ya ce almasjida yawwa dakhala muhammadun almasjida to kun ga wannan fi'ilin dakhala yayi amfani akan مفعول به المسجد ما سامس ناسبة سبب ليه مسجد يدخل المسجد يدخل دخولا حسيا سبب شي مثلا شي انا شغو شي قرو قرو ga kofa ka shigo shine hissi ma'ana ba ba abu ba ma'ana bace yawa physical abu ne gashi ka shiga ka shiga mota dakhaltu sayyarata dakhaltu albayta dakhaltu almasjid dakhaltu as-suqa duk wannan haka zaka faɗa amma in addini ne kaga shi addini addinin dukhuli ne ma'anawi ba jikinka za a ga ka shigo don musuluncin ba daki bane ka shigo ciki to shi in irin wannan ne to shi ne ana ake sa masa fi sai ka ce dakhaltu fil islam mun fahimci abu to shi yasa nan yace babu dukhuli sai ce fi yau ba a ce wani dakhala al islam sai ce dakhala fil islam saboda islam ba gini bane shi ne ma'ana yace ba'da an bayyana rahimahullah bayan shi malam Muhammad bin Abdul ya bayyana fil bab al-awwal babin farko fadl al-islam falalar musulunci wa ma yahwa bihi ahluhu da abinda ma'abutansa suke rabautuwa da shi shine yahwa suke samun rabo hazzu eh daga hazzu yawa yahwa bihi ya rabauta da shi ya same shi a matsayin rabansa ma'ana saboda ya mana bayanin falalar musulunci da kuma abin da ahluhu wato ahlul islam wato musulmi suke rabauta da shi allazina iltazamu waɗanda suka lazimce suka kama shi suka embrace ɗinsa suka rungume shi bi ma'anahu al'am a ma'anarsa ga manne waltazamu bi afradihi kuma suka lazimci farillansa ko abubuwan da ya rarraba kashe-kashensa wastaqamu ala zalika kuma suka tsayu suka daidaita suka miƙe akan haka min al-fadl al-azim abinda aka faɗa na falala babba fi hadhihi dunya a wannan duniya wa fil akhirati haka nan a lahira ai duk wannan mun ji shi a babin farko ko to bayan ya faɗi wannan tunda ya ce wa ba'da an to yana buƙatar jawabi bayan yayi kaza yayi kaza to bayyana sai kuma ya bayyana bayyana ya bayyana anna hadha al-islama cewa wannan musulunci allazi zaka fadluhu wanda wancan abin da ka ji ita ce falalar da aka faɗa dangane da shi to laysa dukhulu fihi ikhtiyariyan shiga cikin sa ba zabi bane da aka baka in ka ga dama ka shiga in ka ga dama ka ce ka fasa mun fahimci yadda larabci yake bal yajibu dukhulu fil islam wajibi ne a shiga musulunci mun gane da zance yake yawa wa taratan wani lokaci kuma idza zukirat al fada'il wa an ambaci falaloli fa innahu qad yuzammu zai ne wani ya zaci ko za a iya zaton annal mar'a fi khiyaratin min amrihi galibi ka san mutanen aka ce ba za mu magana akan falalar abu kaza to galibi sai mu rika tunanin dan an ce abu mai falala ne kamar ana nuna maka ka yi zaɓi ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ce ba za ka ba ko to shine ne yake so bai da mana a wannan dangane da islam shi lamarin ba haka bane musulunci dole ne a shige shi a hal yadkhulu aw la yadkhul ma'ana an bai mutum zaɓi zai shiga ko ba zai shiga ba hal ya amalu aw la ya amalu zai aiki da shi ko ba zai aiki da shi ba li'anna dhikran fada'i dan kuwa ambatan falaloli قد يظن معه أن المسألة اختيارية مظن فلنا يكن متعني سيزة سوى مسألة تزابي سي كوكي كوكبري سيسي والإسلام ليس الدخول فيه اختيارية شيكو مسلم شي شي ذات كنسا بازابي بني وإنما الفضل الذي سبق ذكره فللد تزبات أكا أمتيت أبايا لا يتنافى وجوب الدخول فيه ولا ينافي فيه لا ينافي لا ينافي وجوب الدخول فيه ده لا يتنافى في هذا مع لا ينافي وجوب الدخول فيه فلا لدى أكا أمتا لنجل المسلمين باتا قول وجب في أشجيشي wannan da ina jin kun fahimci me yake nufi so yake gaya maka cewa kar ka ga an faɗi babu babu fadlul islam an ce maka musulunci ai abu ne mai falala to kar ka ce a tunda an ce abu ne mai falala kamar a ce sallan nafila ne sallan nafila tana da falala zaka an ba ni zabi in na ga dama in yi in na ga dama in bari sai ce i akan faɗi wannan mutane su zaci haka amma ba dangane da musulunci ba dangane da musulunci ko an faɗi falalarsa to ana so a biya maka ne waccan falala da aka ambata wajibi ne ka same ta yau wajibi ne ka shiga cikin ta to sai ce لا ينافي وجوب الدخول فيه بل الإسلام واجب التزامه أما شيء مسلم شيء واجب الذي شيء الرنجمش وواجب الدخول فيه واجب كل أشدت كنسة سواء أكان ذلك الدخول في الإسلام من ملل الكفر والوثنيات أم الدخول في الإسلام كافة yace ba bambanci shin wannan shigar mutum zai shiga musulunci ne daga milalil kufri wal wasaniyat hanyoyi na kafirci da kuma bautar gunki am dukhul fil islam kafatan ko ko ana nufin shiga musuluncin baki daya ma'ana shigar musulunci tun asali ga wanda da ba musulmi bane da yana kan wani addini ko kirista ne ko bai ne ko yana bautar gunki ko wani abu ka ga wannan shigowar sa musulunci ai shigowa ce ta asali to shin wannan ake nufi ko ko ana nufin ad-dukhulu fil islam kafatan ka shiga musulunci gaba ɗayanka ba bangare ka kama wani bangare ka rabu da wani bangare ba kun bai abu bayan mutum ya zama musulmi ai akan samu wani yana yin wani abu na musulunci yana barin wani abu na musulunci kaga wannan lam yadkhul fil islam kafatan ya shiga wani yana dan rarrage ko ya raba kafa yawa to shine abin da yake nufi wannan ake nufi ko ne ko ne ake nufi ko ma wanne ne to wajibi ne abin nufi kenan yawa ai fi dukhul fi jami'i shara'i al-islam wato a shiga gaba ɗaya shari'o'in musulunci ba rarrage ka ba ba raba kafa ba ba canki-canki ba ba a kama nan a bar nan ba wa a ka'idar islami kuma a rungumi aƙidin musulunci baki ɗaya ala wajhi tafsili bisa bayanin daki daki in detail shine ma'ana tafsir ma'ana an san wa bari dan maimaita yanzu idan mutum kirista ne ko bai hudu ya zo ya ce zai musulunta me kake nema a wurinsa farko ya yadda da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shikenan sai a kira shi ne musulmi to wannan wajibi ne akan ku musulmi kuma ya yadda da shari'o'in musulunci baki daya bayan ya zama musulmi to shi ma wannan wajibi ne to wannan nabi shi ake ce ma ad-dukhul fil islam kafatan yau ma'ana ka shiga musulunci gaba ɗayanka yawwa ne gano to da wancan na farko da wannan duka wajibi ne a cikin abin da za mu zo mu bayyana yanzu to sai sai fa inna zalika wajibun to shi kenan gashi ya faɗa yace wannan lalle wajibi ne kama anna dukhul fi aslihi wajibun kamar yadda shiga cikin asalinsa wajibi ne to haka shiga cikin shari'o'insa baki ɗaya shi ma wajibi ne فإن, فإن التزام فروعه domin kuwa rungumar mutum ya kama far'in musulunci rassansa wajibin alal ibad wajibi ne akan bayi ko ala tafsili bisa bayani daki daki kada mutum ya shiga musulunci ya ce to ni musulmi ne cikin sai a ce to bismillah sallah sai ce yi sai fara sallah ramadan ya zo a ce azumi me za a yi abinci ne za ka bari da abin sha da duk abin da zai kai azumi dai a bayyana masa a ce tun daga asuba har rana ta faɗi sai ce ni kan wannan ba zan iya ba to wannan sai a ce lam yadkhul fil islam kafata yau mun gane abin to wannan wajibi ne kamar yadda shiga farkon ma wajibi ne sai ce fa inna iltizama furu'ihi wajibun ala al-ibadi wajibi ne dama mutum ya rungume far'o'in musulunci rassan musulunci على التفصيل بسبيان دكي دكي المذكور في كلام أهل العلم أكا أمتا مظلم مالمي الوارد في النصوص ونسكب تكي النص بيان دكي دكي wannan wata magana yake ishara zuwa gare ta akwai mun san rukunan musulunci guda nawa ne rukunan musulunci ba rukunan imani ba guda biyar ko ɗau شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ديك إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت وأنني waɗanne ne wannan abu ne daga cikin waɗannan wanda idan mutum ya ƙi karɓarsa ko kuma in ba ya yi zai zama kafiri in maganar karɓa ce ya yarda da su duka ba zai zama musulmi ba sai ya yadda da dukansu ko to amma wanne ne in ya yadda da farlanci amma baya aikatawa wanne ne zai kafirta na farko shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah duk inda mutum yace baya san wannan ba zai fito ya kafirta ko me yayi na biyu sallah sallah akwai maganganun malamai biyu a ciki mana da sabanin malamai amma mafi karfin rance in ka lura da fatoyin sahabbai can a baya shine duk wanda baya sallah shi ma ba musulmi bane kafiri ne akwai masu cewa sai ya inkarin wajibcin ta kuma a bashi kwana uku ana zuwa gurin sa kullum a ce fito kai sallah yana ki har kwana uku in ya ki sannan sai a kashe shi mun fahimci wannan to kun ga ma iya cewa fatoyin sahabbai suna kan cewa duk wanda ba sallah wani iri ne shi ma ya fito da musulunci to amma sauran guda uku dame dame da zakka da azumi da hajji to shi wannan in mutum da yi ba a kiransa kafiri sai idan ya yi inkari ya sai bai yadda da su ba to ne ya zama kafiri amma in in yi ne kowane da hukuncinsa idan zakka ce mutum ya ki bayarwa sharaɗinta shine a karɓa da ƙarfi yana nan a musulmi a je a karɓi dukiyar a yi lissafi a cire hadda ta'aziri da za a ƙara masa na rabin dukiya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in azumi ne a horar da shi ai masa ladabi ai masa dole a ce tafi kar kar a sake ganin kaki cin abinci tunda da ya yadda azumin wajibi ne zai ce wannan haka in hajji ne horo za a yi masa saboda musamman hajji yana da alaka da rayuwa baki ɗaya ne tsawonta ba iya dole ne a wata shekara guda ɗaya kai ba za ka dai maganganun malamai akan wannan tana ne shine ke nufi gwargwadon tafsilin malamai da suka yi a cikin littattafai da nususin da suka zo Allah samu gani amma ba haka ba dama tilas ne kowanne mutum ya yadda da waɗannan rukunan musulunci da shi ne zai zama mumini kamar yadda yadda da rukunan imani guda shida shi ma baya tabbata har sai mutum ya yadda da waɗannan abubuwa guda biyar amma kuma ta mun taɓa wannan zancen ko cewa al-islamu ko in ce arkanul islam ko innama yanfa'u al-mar'a islamuhu idan amana bi arkanin imani idan mutum ya yi imani da rukunan imani shine musuluncinsa zai amfane shi kuma gane bambancin ba haka nan idan mutum yanzu misali mutum ya ce ya yarda da rukunan nan biyar ya yarda da shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah yana sallah zakka azumi haji sai a ce to imani da mala'iku fa sai ce shi bai da mala'iku ba yana nan musulmi ya zama kafiri ya rusa waɗannan rukunan guda biyar saboda ya bai ɗauki waɗancan guda shidan ba mun fahimci abin shi ne da abin da suke nufi da cewa la budda lil mar'i an yakuna lahu imanun yusahhibu lahu islamahu kama annahu la budda lil mu'mini an yakuna lahu islamun yusahhibu lahu imanahu da mutum zai ce ya yarda da rukunan nan guda shida duka ya imani da Allah da mala'iku da manzanni da ranar ƙarshe da ƙaddara da littafai sai kuma a ce to ya zancen sallah sai shi ba zai sallah ba sai ce to yana nan dai bai musulunta ba in ban ci abin haka dole ne a haɗa waɗannan da wannan to lokaci yau za mu tsaya nan zai zama darasin mu na gaba za mu tashi inda yace wani haza qala huna kun ga samu sabuwar gaba ko da ta dace insha Allah na fara darasin mu na 39 kenan Allah kai mu lokaci insha Allah muna roƙon Allah da ke ƙara mana fahimtar musulunci ƙara mana riko da musulunci ya tabbatar da mu akan musulunci bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa